بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى في باب ما جاء في الطيب في الحج babin da ya zo na shafa turare a cikin aikin haji ga wanda ya ɗau harman aikin haji ko umra. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال سيدنا عمر سنة فيها جماعة ستوقف سيجك أنشن تراري سيجي ممن mimman rihu haza tib daga wane ne ake jin wannan kanshi faƙala mu'awiyat ibn abi sufyan sai mu'awiyat ibn abi sufyan yace minni ya amiral mu'minina daga gare ni ya amiral mu'minina faƙala minka yace wajen kai ke kai ka fesa turare la'amrullahi فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين سيتي أي أم حبيبة تشفي سامن تراري أم حبيبة كما قوة يا سنت وتتي أم حبيبة ما تنوى أم المؤمنين كينا أم حبيبة تفي سامن ونن تراري فقال عمر سي عمر يتي عزمت عليك لترجعن فلتغسل فلتغسلنه ina faɗa ma da ƙarfi tsanani ka je ka wanke turaren imana ya ba shi umarni kenan ka je ka wanke turaren halawa haddasani an malikin an isalti bin zubai an gairi wahidin min ahalihi anna umar bin al-khattab waje da riha tibin wa huwa bin shajara wa ila jabbihi kasiru bin salt ya ji kanshin turare kuma kasiru ɗan salt ke kusa da shi فقال عمر شي سيدنا عمر يتي ممن ريح هذا الطيب daga wa nake jin kanshin turaren nan faƙala kasirun ce kasiru ibn salt ya ce minni ya amiral mu'minina daga gare ni ne labbatu ra'asi wa aradtu Allah ahlika yace na dan farar da gashi na ne kuma bana son nayi aski faƙala umar she sayyidina umar ce fazhab ila sharabati ka je can wajen bishiyar can akwai rami karami kasan bishiyar ruwa na taruwa a ciki ka wanki fadluk ra'asaka hatta tunqiyahu ka ciccu da kanka har sai ka tsafta ka wanki fa fa'ala kathiru bin salt shi kathiru dan salt yaje yayi abinda sai na umar ya fada masa qala malikun asharabatu hafirun takunu inda aslin nakhala abinda ake ce ma asharabatu kenan hafirun rami ne karami yake karkashin bishiya bishiyar dabino qala wa haddathani an malikin an yahya bin sa'id wa abdullah bin abi bakr wa rabi'ah bin abi abdurrahman an al-walid ibn abd al-malik sa'ala salim ibn abdullah walid dan abd al-malik ya tambayi salimu ɗan abdullahi wa kharija ta ibn zaidi ibn sabit da kharija ɗan zaidu ɗan sabit ya tambaye su ba da arramal jamrata wa halakar asahu bayan ya je ya yi jifan ranar sallah ya yi aski sai tambaye su wa qabla an yufida kafin ya yi tsawafil ifada an tibi ya ce zai iya shafa turare fanahahu salimu ibnu abdullahi shi salimu dan abdullahi ce a a ba za ka iya ba wa arkhasa lahu kharijatu ibnu zaid bin thabit shi kharijatu dan zaid bin thabit yace a a za ka iya ai an fahimta ko ma'ana ranar sallah ya je ya yi jifa ya yi aski bai je ya tawafil ifada ba yace zan ya fesa turare wannan yace a a wannan yace eh in ya zama na wannan manya manya mutane sun samu sabani a cikin fesa turare don imam maliki ya ce bai san abu ba ko bai ji abu bai gani ba laifi yayi kara masa daraja ma yayi qala yahya qala malik la basa an yaddahina ar-rajulu biduhnin laysa fihi tibun qabla an yuhrima imam malik ya ce babu laifi mutum kafin ya ɗau haraman aikin hajji ko umra ya shafa mai da ba shi da kanshi wa qabla an yufida min minan ba'da ramil jamra haka kuma kafin ya dawo qabla an yufida min minan ba'da ramil jamra bayan yayi jifan jamra na ranar sallah ma'ana in mai ne da babu kanshi a ciki dama turare ake magana kenan ko qala yahya su'ila malikun yace an tambayi imamu malik an ta'amin fihi za'afaran an tambayi imamu malik me wanda ya ɗauki haramin hajji ko umra yana cikin ihrami zai iya cin abincin da ke da ƙanshi na za'afaran abinci ne ake ci amma abincin na da ƙanshi kamar me kenan eh eh kamar me a man shanu man shanu abinci ne abincin ake magana e to abincin kaga yayi kanshi sakawa akai kenan ko babu abincin da ke kanshi da kansa hal ya akuluhul muhrim abinci da ke ke da kanshi in mutum ya ci za a ji kanshi a jikinsa kamar ya ya shafawa yayi aka ce mai ihrami zai dauka faqala sai imam malik ce amma ma tamassuhu naru min zalika fala ba'sa bihi an yakulahu al-muhrim yace amma abincin da aka dafa akan wuta wuta ta kona aka dafa kanshin ya tafi babu laifi a ci wa amma ma lam tamassahu naru ma lam tamassahu naru min zalika fala yakuluhu al-muhrim amma abincin da ba a dafa ba dauka zai ya ci a rinka jin kanshin kanshi game da shi yace a'a ba zai ci ba matukan yana cikin ihrami mana kenan mutum na cikin ihrami a tuwonsa ba za a zaba ba za a zo man shanu ba kenan ko kanshin man shanu baya cutarwa eh an dafa man shanu kuma yake da kanshi babu mawaqitul babu mawaqitul ihlali babin da ya zo na lokacin ɗaukan harama lilhajji miƙata ne miƙatun samaniyun wa miƙatun makaniyun amma miƙatun samani fahuwa fahiya shawwal zulqa'ada zulhajj alaysa kadhalik hadha miqatun zamaniyyu wa amma al-mawaqit al-makaniyya faqad haddadaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama kama sanakrahu insha Allah mafhum قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي يهل أهل المدينة من ذي الحليفة متانا مدينة زاس ɗauki haraman aikin hajji ko umra daga zulhulaifa duk mikatin da aka aka yanke ma mutane za su ɗauki haram babu mikatin da ya fi nisa kamar mikatin mutanen madina zulhulaifa wa yuhillu ahlu sham bil juhfa mutanen mutanen kasar sham kuma su ɗauki haraman su daga juhfa wa yuhillu ahlu najd min qarni mutanen najd kuma za su ɗau haraman su daga qarnil manazil qarnil manazil qala abdullahi ibn umara abdullahi dan umara yace وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي ناسا ملاباري منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي ويهل أهل اليمن من يلملم mutanen yaman kuma daga inda ake ce mai lamlam nan za su ɗauki a mikatinsu wa hal hadhihi mawaqitu zamaniya aw makaniya makaniya ala wa haddathani an malik ana abdullah ibn dinar أنا عبد الله بن عمر أنه قال عبد الله بن عمر الله يكرم سيدايتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة manzon Allah inda inda ya sa ya ce ma mutanen Madina su dau harama kenan daga Zulhulaifa wa ahlu shami min al-Juhfa mutanen Sham kuma daga Juhfa wa ahlu Najd min Qarni qala Abdullah ibn Umara amma haula'i thalath fasami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wayannan guda uku da na fada na ji su ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ukhbirtu wa sai kuma aka bani labari ba ni na jiyo daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yuhillu ahlul yamani min yalamlam mutanen yaman kuma za su ɗau haraman hajji ko umra daga yalamlam ala wa haddathani an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umara ahalla min al-fur'i abdullahi dan umar ya ɗau harama daga fur inda ake cin fur ma'ana ya fito daga ina kenan daga ina ya dauki ma'ana ya fito daga madina kenan ko ala wa haddathani an malikin an thiqati indahu yace an bani labari daga imamu malik shi kuma daga wani amincaccen mutum da wajensa an na abdullahi bin umara a halla min iliya a ce abdullahi dan umar ya dau harma daga iliya alawa haddasani an malikin annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a halla min ji'irrana bi umra manzo Allah ya dau harma daga ji'irrana na umra lokacin da aka dawo yaki wa'annan wa'annan mawaqit al-makaniya da aka ce wani su yi ɗau harama waje kaza wani su ɗau harama waje kaza sai aka ce hunna li ahlihinna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj aw al-umra mutanen gari kaza ku inda za ku yi kenan mutanen Madina daga Zulhulaifa za ku dauka to mutanen Kano mutanen Najeriya suka je aikin hajji ko umra suka fara da Madina fa sai su dawo har rabar suna sai su dau harama hunna la hunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada alhajja aw umra an fahimta babu al'amal fil ihlal to mun je mikati mun daura haramun daura ihrami to yanzu zamu dau harama yaya ake daukan harama eh yaya ake ɗaukar harama sauke alkur'ani ake yi me ake yi yaya ake yi ya ake shi ne imam malik zai nuna mana insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يتي منزوق الله ناين تلبية ya yake fada ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ita abinda manzo Allah ke kana kai da abar hawanka ta hau ko ka je kai ka daura ihrami ka kai sallar nafila ka fi ka hau mota ko ka fito yace labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak shikenan ka fara aikin hajji kenan abubuwan da aka haramta maka kai cikin aikin hajji to yanzu ya yanzu ya fara aiki amma dan ka kai wajen daukar ihrami ko ka daura ihrami baya nuna cewa ka fara aiki kenan lokacin zaka iya yin wayannan abubuwa an fahimta qala yace wa kana abdullahi ibn umara yazidu fiha wannan kalmar tun cikin buhari cikin muslim cikin duk an tattauna har an gaji ko abladan umar ya kasance yazidu fiha yana ƙari a cikin talbiya labbaika labbaik labbaika wa sa'adaik wal khairu bi yadaik labbaik wal raghbatu ilayka wal amal aka ce abdullahi da umar yana ƙari farko ma dai tukunna wa'annan abubuwan da manzon Allah yake yi labbaika talbiyan da yake yi din nan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin su ne saboda saboda sun halatta saboda istihbab ba wai wajibi bane ba sai kai wannan an fahimta abinda malamai suka faɗa kenan to sai mu dawo amma ka manzon Allah yake da'iman manzo Allah duk sa'an da zai yadda yake faɗa kenan to manzo Allah yana yin wannan ne alal wujub ko alal istihbab alal istihbab inda ce alal wujub ne kowa haka zai yi an fahimta to sai mu dawo kan wa kana abdullahi ibn umara yazidu eh yazidu fiha fiha alkinaya tarji'u ila maza fi talbiya sai ya ce yazidu fiha ma ma'ana yazidu fiha yana ƙari a ciki to ƙarin daga zakaran kansa ne ko wannan ƙarin shi ma ya rawaito ne wannan ƙarin ya tabbata riwayatan au yazidu zalika min indihi kuma an san cewa Abdullahi dan Umar yana cikin wanda suka fi kowa bin sunna in haka ne kuma ya za a ce yayi ƙari za a ce ƙarin na da asali ya san ƙarin daga riwaya kenan ko kuwa an tattauna cikin Bukhari ko an tattauna cikin Muslim ko ina muka kai ina muka kwana a cikin waɗannan matsaloli duka da shi kana Abdullahi yazidu bin Umar yazidu fiha بالنص وكان عبد الله يزيد فيها to ya kuka shiru shi ya halatta ya kari ke ko ko wani ya sai ku ce ya yi bida ko ya yi a'a eh a'a ka ce ya yi manzo Allah ya tabbatar mishi abin da ka faɗa ke wa kana abdullahi bin umara yazidu yazidu fi'lun mudari'un marfu'un li tajarrudihi min an-nas wal jazm wa alamat rafi dammatun zahiratun fi akhirih yazidu wal fa'ilu yarji'u ila abdullahi bin umar min aina lakum hadha ha ya kai ya min aina laka hadha zannan am yaqinan yaqinan hadha hadha yaqinu yahtaju ila yaqin kace yaqini tabbas kai kai kace tabbas ne Abdullahi dan Umar da riwaya ya faɗi wannan wa ina ruwayar take a ba nan ba nan abin da ake magana ba kenan gashi duk abin da kace talbiyan manzon Allah gashi an kawo mai riwaya Imam Malik ke magana yace wa kana abdan yazidu fiha wa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza shikenan ya ka janye eh wai abdullahi dan umar ya fahimci cewa wannan da manzon Allah ke yi ba alal istihbab ba an ce lallai in ka kai nan zaka tsaya ba zaka ba zaka yi ba zaka kawo wani as-sana'u ala Allah ba za ta samu shiga sai kuma wa shi kenan an tattauna cikin buhari mun karanta cikin musulun cikin ko'ina ko'ina a zo cikin muwatta kuma an manta duka ya ake karatun ne in kana son ka samu karatu ya za ka yi in aka tashi daga makaranta akwai matsaloli kada ka dora ma Allah laifin wayannan matsaloli ka dora ma kanka kana son ka samu ilimi ka zo ka ji karatu kana tashi sai ka ajiye gobe kuma za ka zo ko sati mai zuwa za ka samu ilimi sai ka ce Allah ne bai kaddara za ka samu ilimi ba eh to me ne ka gani ku addinin musulunci addini ne na aiki ba addini ne na lalaci na kiwuya ba misali talauci da kake gani din nan ya kasu kashi uku azan Allahu min alfaqr ce talauci mutum ne baki mai gizo da doro da tozo da annakiya mutum mai mutunci idan ya talauce a maishe shi mugun da ba gaskiya talakkan mutum ba shi zance a taru fa zance sa sai ko cikin zuciya ya kasu kashi uku akwai talauci na lalaci da sakaci da shakiyanci kada ka ce Allah ne karanta maka akwai talauci na kaddara Allah ne kaddara maka wannan akwai talauci na karamci ne wannan an fahimta mutum yana sana'a yana kasuwanci ya samu kwastama ya samu abokan ciniki sai dai- ya daina kyautata abin yana lalace baya mutunta masu zuwa baya mutunta abokan cinikinsa baya mutunta sai kowa ya yi mai wannan kaddara ce Allah ne ya kaddara masa wannan sakaci da lalaci da rashin mutuncinsa mutum na kasuwanci ya gyara abin sana'arsa yana kiyaye lokaci yana kiyaye komai da ake bukata sai masifa ta same shi ko kuwa a'a talauci ya same shi sai a ce haka Allah ya kaddara mishi saboda me duk ka'idoji ya kiyaye talauci sai na bakar ya dauki dukiyarsa duk ya barwawa manzo Allah ya ce wa ka me ka bar ma iyalanka sai ce mai tarattu lahumullah wa rasulahu ya talauce saboda karamci ya nemi yardan Allah kenan an fahimta misali kaddara sai ka kiyaye dokoki duk abu ya same ka ka ce haka Allah ya kaddara ne ka tashi tafiya Abuja aka zo tayoyin motoci duk aka kiyaye aka yi cekin bakin mai aka yi sami aka kiyaye komai yana tafi ba abin da yake da tangarda ka kama hanya mota ta je ta yi hatsari sai a ce me mutum ya san cewa tayoyin na rawa ta ba abin da ke da kyau cikin mota bai tsaya ya duba ya gyara ba ya kama hanya ya je taya ta fice aka fadi aka mutu sai ce mai ganganci da sakaci da lalaci ba za a ce kaddara ce ta sami an fahimta kafin a ɗora ma kaddara sai an kiyaye komai da komai in ba a kiyaye ba ma'ana sakaci kenan da ganganci da lalaci in kana so ka samu ilimi in ka ka je kai karatu in ka zo ka ɗauki karatu ka koma gida mun ba ku labari aiko wani cikin manyan malaman hadisi in ya tashi ya koma gida sai kira matan shi suna muzakara ya ce na san ba za ki fahimci komai ba amma muzakaran da muke yana kara zama yana in maimaita miki da nake yi yana kara sa ya zauna a kwakwalwata amma in ka je ka ajiye ka je sallar magariba ka dawo ka shiga wata harkar ka gobe kun ka zawo in za ka shekara ɗari yaushe za ka samu ilimi eh تروم العزة ثم تنام ليلة يغص البحر من طلب اللآلي باك بني با قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين manzon Allah yana salla a masallacin Zulhulaifa raka'a biyu fa idza stawat bihi rahilatuhu ahalla in abar hawarsa ta daidaita da shi za ta kama hanyar tafiya sai ce labbaik Allahumma labbaik ma'ana ashe ba daga zaran an sallame sallah an shiga harka an shiga harma ba kenan sai an ce labbaik Allahumma labbaik to yusalli rak'ataini waɗanne ne raka'o'i guda biyu nafila ko sallan asuba in kai sallar asuba kai labbaika Allahumma labbaika yayi in kai nafila kai labbaika Allahumma labbaika duk kai bayan sallah kenan ko qala wa hadathani an malik an musa ibn uqba an salim ibn abdullah annahu sami'a abahu yaqulu yace yaji uban shi na cewa bayda'ukum hadhihi allati taklibuna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha ما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحيفة وأن فرفاجة أوكي أوكي kuke ɗauka harama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga masallacin zulhulaifa yake ɗaukar harama an fahimta qala wa haddathani an malikin an sa'id bin abi sa'id al-maqburi an ubayd bin jurayj annahu qala li abdullah bin umara ya aba abdurrahman ya fada ma abdullahi dan umar alkunyarsa kenan abu abdurrahman ya ce ya aba abdurrahman ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yasna'uha ya aba abdurrahman na ga kana yin wa'ansu abubuwa guda hudu ban taba ganin wanda wani yana yin irinsu ba qala sai ce wa ma hunna yabna jurai a yin yadda rayuwar su ke ko ya ga abin da bai sani ba ya ce ya aba abdurrahman akwai girmamawa ko ba girmamawa na ga kana yi wa'yansu abubuwa guda hudu ban taba ganin wa'yansu cikin sahabbanka na yi ba sai shi kuma ya ce me wa ma hunna yabna juraij waɗanne ne abubuwa guda hudu na ya kai ibnu juraij shi ma ya girmama shi ko bai girmama shi ba qala sai ce ra'aituka la tamassu min al-arkani illa al-yamaniyayn naga in kana tawafi ba za ka sumbanci ko taba wani rukuni ba sai rukunain al-yamaniyayn ar-rukunain al-yamaniyayn shine waɗannan guda biyu da inda hajarul aswad yake da wanda ke gefen shi haka ba inda zaka zo ka saka zagayewa ba sune ar-rukunain al-yamaniyayn naga baka sumbanta rukuni guda cikin hudun nan sai waɗannan guda biyu wara'aituka talbasu ni'ala sabkiya na kuma kana sa takalmin da aka je mi wara'aituka tasbugu bis sufra naga kuma kana rina gemunka da sufra jaja kamar lalle wara'aituka idza kunta bi makkata ahalla an-nasu idza ra'aw al-hilal wa lam tuhlil anta hatta yakuna yawm at-tarwiya naga kuma in kana makka mutane suna daukan harama izara aul hilal in suka ga watan zulhajj ko walam tuhlil anta hatta yakuna yawm taruya amma kai baka daukan harama sai ranan takwas ga wata yawm taruya kenan ran da za a je mina a kwana kashi gari a je arafa a tsaya da arafa yace wayannan abubuwa guda hudu sun ga kana yi ka sha sha banban da mutane ya aka yi ya aba abdurrahman ko فقال عبد الله بن عمر سي عبد الله بن عمر يجي أما الأركان أما وأن ركني بيو دكتي كاغبانا سمتبا كومي سيسو فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين فاتبا قد منذ الله يتبا ونوى سيسو سيكم أمين يا وانكي كان سننكم wanda yake tambaya ya gamsu ya hakura ko wa amman ni'alu sabtiya wannan takalman da kace kaga ina sa irin su fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yalbasu ni'al lati laysa fiha sha'r kaga manzo Allah na sa takalmin da bashi da gashi fatan da aka je mai to kaga inda na koyo ko ka gamsu na fita wa yatawadda'u fiha kuma yayi alwala a ciki fa'ana uhibbu an albasaha shi yasa ni ma nake son na sa irin wannan takalmin don na ga manzo Allah na sakawa wa amma sufura amma kuma rina gemu da jan lalle ko jan wani abu fa inni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasbughu biha na ga manzo Allah da shi yake rina gemunsa fa ana uhibbu an asbugha biha yasa ni ma nake son nayi don nayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uku kenan ko saura na hudu wa ammal ihlalu amma daukan harama ranan in an ga wata farkon zulhijja zulhijja fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhillu hatta tanba'itha rahilatahu ban taba ganin manzo Allah ya dau harama ba sai in abar hawarsa ta tashi ta yunkura za a kama hanya ranan yaushe kenan ranan taruya kenan ina na ɗauko wannan abubuwa guda hudu ya ce daga manzon Allah na ɗauko su shi kenan an gama ko ba gama ba an gama magana a cikin ruwan sanyi hujja jari kenan ko قال وحدثني عن مالك عن نافع ma'ana duk wanda yayi abu ya zama na wannan abin ɗauko shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke da hujja ba wanda ya isa ya fi shi hujja me yasa kai kaza haka manzon Allah ya ce haka manzon Allah ya aikata haka manzon Allah ya umurni da shi to shikenan dole a yi hakuri ba ja in kaga mutum ya ja a wannan lokacin kuma to akwai matsala tare da shi eh eh nasin me menene nasin me matani a to larabci yake bukata kira yaje shi ma ya shiga yaje shi ma ya shiga makaranta mana sai dai ya ce maka wannan magana ina ka ɗauko ta kai kana da matsala da za a ƙara a kanka amma abdullahi dan umar ya ce ban taba ganin manzo kai ka rayu da manzo Allah ne sai ka ce ab- manzo Allah ya ce ai ko- ya ce ina ka dauko sai ka ce cikin muwatta ko cikin buhari ko muslim ko abu dawuda ko sunan al-kubra duk littafin hadisi ko cikin alqur'ani sai ka faɗa to sai kuma ya ce ka zo ka nuna min wajen cikin alqur'ani sai ka bude ka nuna masa kai ka sha bamban da sai abdullahi dan umar kai akwai aiki kanka kenan ko eh قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة عبد الله بن عمر ينا يصلى مصلاة ذي الحليفة ثم يخرج sa'annan ya fito cikin masallacin daga zaran ya yi sallacin zululaifa ya dau harama kenan a'a sai ya fito cikin masallacin fayar kab ya hau abar hawarsa fa idza stawat bihi rahilatuhu in abar hawar ta daidaita ta ka za ta yunkura za ta kama hanya ahrama yace labbaik allahumma labbaik kai ma in ka shiga cikin masallacin kai sallah ka fito ka shiga motarka da an kik aka tada motar ta yunkura za ta ce labbaik allahumma labbaik kai daidai kenan bacci yake yi ko bayan fada me yake da shi ke don kayan alwala ka zo ka shiga sahu an ta da ikama shi ke na aka ce ga fi wata za ka yi sha ko ba za ka yi sha ba eh amma aka ce allahu akbar to shi ke nan mai komai kuma ya canza ke don kana cikin sahu ko an ta da ikama baya nuna cewa ka fara sallah allahu akbar shine fara sallah shine takbiratul ihram haka kuma daukan harama don ka daura ihrami don ka yi sallah baya nuna cewa ka fara aiki sai ka ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak shikenan ka daura kanka kenan duk abin da aka haramta maka ba za ka yi ba har sai ka je ka yi tawafi in umura ka ɗauko ko tamattu'i ka ɗauko kana yin tawafi shi kenan za ka je ka warware don umura kenan sauran ka aikin hajji ranar taruya kuma ce labbaik Allahumma labbaik hajjan ba haka bane ba ba haka bane ba haka ne ko Eh. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الملك ابن مروان أحل من عند مسجد ذي الحليفة حين استوت به راحلته شما سيد أبرع وستمي كي تيد يديت ذات تفي وأن أباه ابن عثمان وأن أبان ابن عثمان أشار عليه بذلك وأن شباش لابا شي ينونا مسا وأن باب رفع الصوت بالإهلال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك daga murya za a yi ko kasa-kasa za a yi aka ce amma mace ba ba ta daman ta daga muryarta ba saboda muryarta ma al'aura ce ba a son maza su ji daɗin muryarta an fahimta to namiji fa aka ce zai dauka za mu ji قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن الصائب الانصاري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي اتاني جبريل جبريل يا زومين فأمرني أن أم آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما ita jibrilu ya zai ce min ka ce masu habbanka ko mabiyanka su daga muryarsu da talbiya ko ihlal labbai shine talbiya wa shine labbaik Allahumma labbaik ma'ana a daga murya kenan ko a daga murya daidai yadda zai nuna ana cikin nutsuwa ba kar a yi shi sama da yawa ya zama kamar wasanni ba ba kuma ce a boye ba an fahimta قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها ما تبا ذات الأقمر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك تهيين ذات جيد كنت شيكي نيا وداتر باسيتا الأقمر يتبا don ba a son maza su rinka jin muryarta eh za a yi ai aka ce ba a ce su daga ba rashin cewa ba a ce su daga ba ɗin to ya ya shafi cewa don suna tare da maza ne ko ko in suka keɓanta su kaɗai ba maza za su daga muryarsu in sun daga babu komai amma ai ba a ce musu su daga ba ba a ba su izini su daga ba eh kuma addini ake yi ko ba addini ake yi ba me addini abinda aka ce ka yi ka yi abinda aka ce ka daina kada ka yi kada ka yi shi ne addini kenan kana sauka makka za ka tare da duwatsu maka guda uku aka ce wannan dutse ka sumbance shi da bakinka wani dutse tsayuwa za ka yi wurin kusa da shi har a yi ne ka kama hanya ka tafi hajjinka ya yi wani dutsen kuma aka ce ka jefe shi kuma ba ka da iko da za ka ce ya mai wannan wani laifi ya ce aka ce a jefe shi mai wannan ya aka ce a tsaya wajen shi mai wannan abin da aka ce kai shi za ka yi shi ne abin da ake ce mai ibada ke ba ka isa ka canza ba kuma ba sai ka tambaya mecece illa ba in ka ce sai ka san illa to bai zamo ibada ba eh bai zama ibada ba ina ma nan ibada ta'atul abidu al ma'bud wanda ke bautan yabi wanda yake gana masa biyayya ina ma nan biyayya ba sai ka ka fahimci me ake nufi ba aka ce i i a a a a kai kai kada kai kar kai shikenan in ka ce sai ka san mecece illar da ke ciki to kuma ya tashi daga ibada ya koma sai ka gamsu tukunna ka yi in baka gamsu ba fa ba zai yi ba shi kenan ba ibada ba ce ka gaskata manzon Allah eh abubuwan da manzon Allah ya kawo mutane duk suke suka fahimce shi akwai abubuwan da ba su fahimce shi ba amma me yake wajibi a kansu manzon Allah muka gaskata abin da ya fada mana shi kenan in ba haka babu hankali da zai gaskata cewa manzon Allah a cikin dare ɗaya ya je sama ya je baitul maqdis ya je kuma sama ya dawo a cikin dare ɗaya ba haka bane ba da aka je aka tura abu sai na abakar aka ce kaga abokin naka kuma ga abin da ya kawo yau ya yi kaza ya ce kaza kaza kaza ya ce in har ya faɗa to haka abin yake ce sa ya zama as-siddiq فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما في الغار من أرمي إيسا سيدنا بكر في قوة أي ga abokin naka kuma ya ce ce in har ya faɗa shi ke nan ba da ja haka ne ba zai taba yiwa ya faɗa abinda ba haka ba ne a lokacin kuma babu hankali da zai iya ɗaukan wannan su sun san suna zuwa baitul maqdis kwana nawa suke ko sati nawa suke yi sa'an nan a ce an je cikin dare ɗaya an dawo wannan hawa sama ɗin matsala ce da take bukatan bayani ba su fahimci me aka faɗa wajen hawa saman ba ne subhanallazi asra bi abdi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa kafin a kawo magana sai da aka yi subhanallazi tanzihan subhanallazi asra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa na je sama ba an kai ni sama yanzu ka ɗauki ɗan jinjirinka da aka haife shi sati dai ko sati biyu kuka hau kan dutsen goron dutse ko dutsen dala sai wani zai ce yaya aka yi wannan ɗaya hausa da ƙarfin shi ya hau ko da ƙarfin uban shi da ƙarfin mahaifin shi don ba shi ɗaukar shi aka yi aka je da shi hawa aka yi da shi ba shi ya hau ba in ka ce to ya aka yi wannan ɗan ya hau ya zo kan dutsen nan har ya sauko ya ce to ai ba ka da hankali ai ba a ce shi ya je ba zuwa da shi aka yi kuma kai ka yarda cewa wanda ya je da shi din ya isa ba haka bane ba saboda ƙarfin abar hawa yana rage tazarar tafiya ina ma'anar gudu ya yi gudu ya tafi ma'anar gudu rage tazarar tafiya in za ka yi tafiya ka je ka buga yanzu minti goma sha biyar za ka yi in za ka sheka da gudu ba minti biyar ka yi abin da ke nufi da gudu ma'ana ya rage tazarar tafiya to haka ƙarfin abar hawa yana rage tazarar tafiya yanzu ka tashi za ka je abuja da kafa in ka tashi za ka je akan jaki in ka tashi za ka je akan babur in ka tashi za ka je akan mota lafiyayya awa nawa za a yi awa nawa in jirgin sama ne fa eh tazarar ita ce tazarar zuwa abuja zuwa sokoto zuwa maiduguri zuwa ba a rage tazarar ba me ya rage tazarar karfin abar hawa karfin abin hawan shi ya rage tazarar tafiya an fahimta to ina ga karfin da babu wani karfi sama da shi sai me sai me sai imani in ya zama da ni da kai za mu kera motar da za ta ɗauke mu zuwa abuja awa hudu ko awa biyar za mu kera jirgin sama tafiyar awa biyar jirgin sama zai kama minti talatin tazarar ita ce tazarar me ya rage tazarar tafiyar karfin abin hawa to ina ga karfin da ba da ba shi da misali ba zai takaita tazara ba yasa ce subhana yasa kafin a kawo wannan abin shi da aka tsarkake Allah madaukin sarki subhanallazi asra ma mana asra eh ah eh kaji Hausa ko asra ya tafi da shi ba wai ya tafi shi da kanshi ba kalmomi tun da ake zaga asra asra asra al-isra'i wal mi'raj tafiya sa'an nan kalmomi ne da ba a canza su yadda suke haka suke tun da aka yi zance hijira za ka je hajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kun ji an ce hajara rasulullahi makka hajara rasulullahi makka ila madina sai a ce me hajara a ina mana hajara eh hajara fa'ala tsakanin mutum biyu ake yin wannan shine mana hajara ana fama yana fama har aka fitar da shi ba shi ne ya fita don karan kan saukar shi ba yasa ba za ka taba jin hajara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ka ji an ce hajara mutum ya ki abu kenan ya tsani abu sai ya bar shi amma hajara mufa'ala tsakanin mutum biyu ana faman fitar da kai kana faman kiyawa shi ne mana hajara ba haka bane ba wai me yana konewa ne قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها قال يا قال مالك لا يرفع المهرم صوته بالإهلال في مساجد في مساجد الجماعات إمام مالك يجي abin da yake nufi abin da ake nufi da ibada shine abin da aka ce kai shi za ka yi inda aka ce kai shi za ka yi ya ce mala'ika jibrilu ya zo ya ce a daga murya a yi tarbiya amma imamu malik ya ce daga murya da tarbiya din nan shi cikin masallacin makka baitullahi al-haram shi ne ke da alaka da aikin hajji amma don ka fita wani masallaci ba shi da alaka da aikin hajji ba sai ka daga murya ka kada mutane ba sai ka yi yadda za ka ji da kanka an fahimta saboda talbiya tana da alaka da aikin hajji masallacin ka'aba shi ne ke da alaka da aikin hajji shi yasa kowa ke ciki zai daga murya an san me kowa ya zo yi a ciki amma ka fita masallacin makka ka'aba kana tafiya a hanya ka shiga wani masallacin aka ce wannan masallacin ba shi da alaka da aikin hajji ba za ka daga murya da talbiya ba ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما يجي شيء كعبة da masallacin mina saboda abin da aka je yi kenan aikin hajji amma an kafta waɗansu masallatan da ake sallar jam'i in za ka yi talbiya sai ka ji da kanka da wanda ke kusa da kai kada ka ɗaga murya addini ake so fa addini aka ce ana son a yi addini ibada ake son a yi ta min haisu yi annaha ibada sai ka bi irin su imamu malik sai ka san me ake nufi da ibada an fahimta talbiya shi ne aikin ka na hajji shi ne yana cin ayyukan da kake yi amma aka ce ai talbiyan nan aikin hajji ne aikin hajji ba shi da alaka da wani masallaci a hanya sai masallacin ka'aba da masallacin mina yasa kowa ke ciki zai daga murya an ka daga murya an san me ka zo yi amma waɗansu masallatan da ke kan hanya ko wani wuri da ake sallar jami'a a ciki in ka je sai ka yi yadda za ka ji da kanka kada ka ɗaga muryarka don ba abin da ba aikin hajji ka zo yi wajen ba ka zo wucewa ne za ka yi sallah ka wuce an fahimta shi yasa inda aka ce ka yi sai ka yi inda aka ce kada ka yi kada ka yi yasa ba gwaninta ba ne muta a cikin masallaci a ɗaga murya da microphone ko menene ana karatun alkur'ani duk malamai suka ce ba daidai ba ne ba ba daidai ba ne an fahimta to amma sai ce to ai karatun alkur'ani ne ya ce karatun alkur'ani ne haka aka ce ka yi haka aka ce ka yi ba haka aka ce ka yi ba ba haka aka ce ka yi ba sallar juma'a ai sallar juma'a ce ba ibada ba ce ba a sati so daya to amma an ce za ka yi sallah ka kashe hanyar mutane an ce ka kashe hanya mutane kashe hanya na da alaka da sallar juma'a kashe hanya mutane na da alaka da sallar juma'a eh ba shi da alaka da sallar an fahimta qala yahya qala malik سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض yace na ji manyan malamai suna fadar cewa ana son kai yastahibbu at-talbiya dubar kulli salati suna so a yi talbiya bayan kowace sallah in an sallame a yi yastahibbu talbiya dubar kulli salatin yahtalifu min raf at-talbiya daban daga murya fa daban yin talbiya yin labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika na ji da kaina daga murya fa aka ce sai cikin ka'aba da masallacin mina don waɗannan masallatai guda biyu su ne suke da alaka mubasharatan da aikin hajji shi yasa daga murya wajen ba wanda zai ce ma don mai kai ba za ka kawo abu da ya zama ba za a ji ka bambar kwai ba saboda me abin da ka zo yi kenan kuma nan ake yi amma wani su masallaci ka shiga masallaci hanya labbaik allahumma labbaik sannan ka kawo wani abu kuma daban ko haka ne haka ne? insha Allah insha Allah tabarrukan au shakkan eh tabarrukan tayi babu ifradil hajji babin da yazo na bayanin yin aikin hajji ifradi dama anwa'un nus salasatu al ifrad at tamattu القران والقران الافراد التمتع القران guda uku kenan to menene ifradi menene tamattu'i menene qirani mun karanta su cikin buhari mun karanta su cikin muslim tirmizi nasa'i abu dauda ibn maja alaysa kazalik kowanne a cikin ku min haqqihi in an tambaye shi menene ifradi yayi bayani tunda ya je ai masa bayani shi ma to me kuwa zai sa shi ma ya kasa yin bayanin ifradi zai ce ya Allah ne bai kaddara zan iya ba ko ba zan zama malami ba sai ya ce a sakacinka da kiwuyarka shi su ne an fahimta Allah madaukakin sarki in kai iya abinda aka ce kai sai abu ya fi karfin ka sai ya ce kaddara amma in kai sakaci kai kiwuya kai lalaci sai ka ce kai tawakkuli sai a ce tawa- ba tawakkuli ba ne ba kaddara ba ne karka dora ma kaddara laifi kai ne kai sakaci da lalaci da kiwya ka jawo ma kanka wannan abin amma ka bi duk hanyar da aka ce ka bi sai abu ya zo ya fi karfinka sai ya ce wannan kaddara haka Allah ya kaddara masa ana bambanta wa'in abubuwa guda uku alfaƙuru talauci saboda sakaci da lalaci da kiwya talauci saboda kaddara ce aka Allah ya kaddaro masa talauci saboda mai wannan mataki sai duk duniya sai na abubakar kadai aka same shi da wannan daraja shi kadai ya iya hawa wannan kujera aka ce alfaƙuru li ajlil karam talauci saboda karamci da neman kusanci da Allah maraukin sarki talauci da yake da lalaci shi ne kake kula da sana'a kake kiyaye ayyukanka ka lalata duk waɗanda ke duk abokan ciniki ka sai su gudu ba gudu za su yi ba sai ka talauce in ka talauce sai ka ce kaddara ce in ka kiyaye aiki ka gyara ka kyautata ka tsaftace kai ko menene kai komai da komai duk wanda ya zo zai sa abokan ciniki kana rarrashe su za ka samu kasuwanci sai wani abu ya zo fi karfin ka talauci suka ce Allah ya kaddara min ba suka ci na bane ka ɗabi dukiyar baki ɗaya ka bai wa Allah manzo Allah ce ya Aba Bakr me ka bar ma iyalanka yace taraktu lahumullah wa rasulahu wai me kenan na bar musu Allah da manzonsa wannan fa matsayi ne ko zamanin sahabbai fa sai na bakar kada yayi yanzu yana da wahala ko eh yanzu yana da wahala an kaga mutum yana kashe dukiya ko kudi a cikin abin da ranshi ke so ne ko gidansa ko motarsa ko tufarsa ko menene wani abu dai nashi ko matarsa ko ƴaƴansa zai iya yin wannan abin amma a ce ya baiwa Allah sai me sai me a kowa na da imani zaka ce sai karfin halin gaske sai in imani ya zama yana da karfi da gaske to shine zaka ga mutum ya manta da komai amma yanzu kai haka zaka ja mun matanka da iyalanka rigima fa imanin ka bai kai wannan ba ko zamanin sahabbai wanda ya kawo manzo Allah rabawa yake ba shi kada ka zabe wanda ya doki duke sai eh ba haka yi ba sai na Umar ya kawo shi manzo Allah ya ce masa me eh kaje amma da sayyidina abubakar as-siddiq yazo ma za tarakta li ahlika qala taraktu lahum Allah wa rasulahu yanzu kai za ta yi za ta kurma ma ihu da kuka da sai ka je ka nemo rance ko ko ka sayar da za ka yi ka samu kuɗi ko ka je ka yi kyauta da zubin da kai Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayt wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم